أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a shidda da watan rajab shekara ta 1447 hijiriya ina ga shidda ne ku? shidda ne yawa wanda ya zo daidai da 26 da watan 12 shekara ta 2025 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka da jami'u sahih na imam bukhari rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 202 ina ga za mu tashi mun kare kitabul jana'iz dogon kitabu wanda muka jima muna yin shi wanda ya kumshi hadisai wajen 210 daidai zan mu tashi cikin sabon kitabu shine kitabul zakati malaman fiqh da malaman hadisi wanda suka wallafa akan tsarin aljawami aljami'u sahih na al-imam al-bukhari aljami'u sahih na al-imam muslim da inda aka ce aljami na alimamu tirmizi wanda sun wallafa su akan tsarin abwabul fiqh tartib na baban fiqh suna fara da kitabu tahara kitabu salati to a kitabu salati kalkashin shi ake kawo kitabul janaiz saboda duk abin da ya shafi sallar janaiza shi ma tabi ne lis salat inda zan mu tashi sabon kitabun shine na 24 a cikin sahih bukhari mun gani shi a kitabin sahih bukhari gaba ɗaya na kumshe da babe guda nawa muka ce babe nawa yake kumshe da shi kitab kitab kitab guda nawa hmm 40 yawwa gomiya tara da takwas kitab kitab gomiya tara da takwas yake da yanzu wannan shine na 24 yace bismillahir rahmanir rahim kitabu zakati littafin zakka babban babi wanda ya kumshi zakka bismillahir rahmanir rahim yace albasmala sabitatun fil asali ibnu hajar yace bismillah tabbace take a asalin littafi wal aksawa yace wali aksaru ruwati babun badal kitab mafi yawancin marawaitan sahih bukhari sun ce babu zakati madadin kitabu zakka wa sagada zalika li abizar wannan ya fada a nuska ta abizar al-asili falam yaqul babun wala kitab bai ce ba ko babun ko kitab kawai az-zakat aka samu a cikin nuskha shi wa fi ba'dun nusakha a cikin wasu nusakhi in kuma kitabu zakati aka sa sai a ce babu kitabu zakati babu wujubu zakati a tare kenan a guri daya baban da ke bayanin wajabtuwar zakka yace ita zakka a cikin luga shine annama'u ana cewa zakar zar'u izanama kayan gona ya dadu ya ce zakka ma'ana ya karu taurar da aidan firmali hakanan cikin dukiya ma zakal malu abi ma'ana nama wa zada babe na harko da zai kawo kamar da ta'arifin ta kuma mai iziya mun gani ya ba mu ta'arifin ta hayy ibaratun an malin makhsusin fi iza balaga qadaran makhsus fi mulkin makhsus az zuwa karshen ta'arifin dai da mun gan shi a iziya yace bismillahir rahmanir rahim babe na farko shine babu wujubu zakati baban bayanin wajabtuwar zakka wa qaulullahi azza wa jalla fadar Allah madaukin sarki wa aqimu salata wa atu zakka ku tsaye da sallah ku bada zakka fi hadisi hirakal cikin hadisin hirakal ya amuruna bi salati wa zakati wa sirati wal afaf annabin Allah yana umarta mu sallallahu alaihi wasallam da sallah da zakka da sada zumunci da kame kai wannan hadisi ya kawo shi anan matsayin mu'allaq saboda ya kawo shi a da sanadin shi a can farkon abin na farkon littahi yana can farkon kitabul wahai mun gan shi kuma yana da cikin dama tsarin shi wannan kin shi tsarin shi wajen kawo mu'allakat shine ya kawo su da sanadin su a wani guri wani guri kuma sai ya kawo su ba tare da sanadi ba kamar nan gurin hadisi na 1395 na farko kuma cikin kitabu zakati الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه يتي حدثنا أبو آسم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن سيفي an abi ma'abad an ibn abbas radiyallahu anhuma annan nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah ba asa mu'azan ya aiki mu'az ba asa shine aikawa wala kad ba asna wala kad ba asna Allah yake ta yi cikin Qur'ani mun aiko mun aiko amma alaba asu tadawa ake ni tadawa a asalin luga da ya aika shi zuwa ga Yaman faqala sai yace ud'uhum ila shahadati Allah ilaha illa ka kira su zuwa ga shaida ba abun bauta da ba gaskiya sai Allah wa anni rasulullah kuma cewa ni manzo ne na Allah ka kira su haka ce fa inhum ada'u li zalika idan sun yi biyayya ga wannan fa alimhu ka sanar da su anna Allah qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla Allah ya farranta musu salloli guda biyar a kowane wuni da dare fa inhum ada'uka li zalika idan sun yi maka biyayya ga haka fa'alihum ka sanar da su annan Allah iftara da alim sadaqatan fi amwalihim Allah ya farranta musu zakka a cikin dukiyarsu nan sadaka da ma'anar zakka inna masadaqatu lil fuqara wal masakin zakka Allah madaukin sarki yace khuz min amwalihim sadaqatan tatahira duka zakka ake ne to khuz min agniyahim wanda za a amsa daga mawadatan su su musulmai wa turaddu ala fuqara'ihim amaida ta cikin talakawansu wannan sanannen hadisi ne hadisi na 1396 al-imam yace haddasana Hafs ibn Umar haddasana Shu'ba an ibn Usman ibn Abdullah ibn Mawhib ibn Mawhab an Musa ibn Talha an Abi Ayuba radiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi zan Allah sallallahu alaihi wasallam akhbirni bi amalin yudkhilni al-janna ka bani labarin wani aiki da zai shigar da ni aljanna qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa malahu malahu me ke tare da shi me ke tare da shi wa ƙala nabi sallam annabi sallam ke ce arabun malahu arabun ma'ana yana tare da gaggarumar bukata makin wannan za'ida ce ma'ana arabun lahu yana tare da gaggarumar bukata ba karamar bukata ba ce ya tambaya ya ce ta abdullah ka bauta ma Allah wala tu shirk bihi shay'an kada ka bauta mushi kada ka sa shirka kowa da shi wa tuqimu sala ka tsaya da sallah wa tuti zakka ka bada zakka wa tasilu rahim ka sadar da zumunci قال بهز بهز يتي حدثنا شعبة حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن لها su duka sun ji Musa dan Dalha daga Abi Ayuba bi haza da wannan sanadin قال Abu Abdullah Abu Abdullah al-Bukhari yace akhsha an yakunu Muhammad ghayra mahfuzin ina gudun ya kasance Muhammad din da ke cikin hadisin nan ba mahfuz bane inna ma huwa amri sahihiyar magana mahfuz kin shine amri da ne zamana wancan shi kuskure ne hadisi na 1397 al-imam ya ce duka zan mu jero tun da sanannu ne sai mu shiga sharhin su kuma ya ce haddasani muhammad bin abdurrahim kenan haddasani saboda a wajen shi shi ɗaya amshi hadisin ba cikin jama'a ba haddasana kuma cikin jama'a ne haddasana affan bin muslim haddasana wuhaib an yi haib bin sa'id bin hayyan an abi zur'a an abi hurairata an arabiyan wani ba kauye atan nabi sallallahu alaihi wasallam ya zuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kale yace dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul janna nuna mun wani aiki wanda in na aikata shi zan shiga aljanna kala sai ce ta abudullah ka bauta ma Allah wala tushrik bihi shay'an kada ka hada bautar shi da kowa wa tuqimu salata ka tsaye da sallah to addi zakata almufruda ka bada zakata farilla wa tasumu ramadan ka yi azumin ramadan kala sai ce wallazi nafsi biyadihi na rantsi da Allah da raina ke hannun shi la azidu ala haza ba zan ƙara akan wannan ba falan ma walla yayin da ba da baya ƙala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sarrahu an yanzura ila rajul min ahli aljanna falyanzur ila haza wanda yake burge shi yana faranta mishi rai ya ga mutum cikin yan aljanna ya kalli wannan mutumin matukar ya kiyaye wannan abubuwan da ya faɗa yake rantsuwa ba zai ƙara ba nan gurin malamai suka ce kahin a faranta sauran farallai ne kuma an faranta wani abu ai riko zai yi da shi baya ce su kaɗai ba zai rika sauran baya bu ba hadi ya ce haddasana musaddad an yi haya an abi hayyan kala akhbarani abu zur'a an nabi sallallahu alaihi bihaza haka musulmi ya hudu shi hadisi na gaba al-imam ya ce haddasana hajjaj haddasana hammad ibn zaid haddasana abu jamra kala samitu abbas radiyallahu anhu ma yaqulu yana cewa qadima wafd abdul qais ala nabi sallallahu alaihi wasallam haɗe gungun jama'a na abdulkais da aka turo alwafad mun sha faɗa su ne taron jama'a wanda shugaba zai turo su zuwa wani guri sai a ce wafad ne na shugaban kaza zuwa ƙasa kaza wanda zai tura su zuwa zuwa wani guri kamar lokacin wannan da tunubi ya tura yan ikuwa suka turo wafarkinsu zawa sasanta wajen sonawa sai a ce ha'ula'i wafad kaza yan aike in daga shugaba suka huto ake kiransu wafad kalu ya rasu fa kalu ya rasulullah suka ce ya ma'aikin Allah inna inna hazal hayy min rabi'a lalle wannan kabila ta rabi'a al hayy shine kabila min rabi'a daga rabi'a kada halata bainana wa bainaka sun shiga tsakaninmu da kai kufaru mudar kafuran mudar kafuran mudar sun shiga tsakaninmu da kai ta yadda ba zan mu iya zawwa gare ka ba ana yaƙi da su walasna na khalusu ilaika illa fi shahril harami ban mu iya zawwa mu ketaro zawwa gare ka he cikin wata mai alhurma dan a lokacin sun sauke makaman yaƙi ba yaƙi ko da ana yin shi an tsagaita wuta yace fa murna tun da dama ta sa mun zo ban mu da dama komawa he shekara fa murna bi shay'in na akhuzuhu anka ba umarnan mu da wani abu wanda zan mu rike shi daga gare ka mu amshe shi wajenka wa nad'u ilaihi man wara'ana mu kira wanda ke bayan mu in muka je wanda muka tarda mu gaya musu ga abin da muka amsu qala sai annabi sosai yake ce musu amurukum bi arba'in ina umarta ku da abu hudu wa anhaakum an arba'in ina hana ku gami da abu hudu al imanu billah imani da Allah da shahada Allah ilaha illallah wa aqada bi yadihi hakaza sai ya gama hannun shi haka kenan ke nuna ɗaya ne kenan da al imanu billah shahadatu Allah ilaha illallah shine abu ɗaya ne kenan kan wani ya lissafa shi a biyu sai nuna cewa ɗaya ne wai kama salatu da tsaye da sallah wai ta'i zakata da ba da zakka wa an tu'addu kuma sama ganimtum ku ba da khumsin abin da kuka samu na ganima a ba da ɗaya bisa biyar zuwa ga wannan zuwa ga shugaba wa an hakum an duba ina hana ku gami da gora wal hantami da hantam da nakiru da muzaffat duka nau'ikan abubuwan sha ne makaye ne makayi ne gora da wanda aka fahe da wanda yake kaza da wanda yake kaza duka mun gansa a farkon darasi wa ƙara suleiman wa abu nu'uman suleiman da abu nu'uman suka ce daga hamad al'imanu billah imani da allah shahadatu allah ilaha illallah kenan na an ce al'imanu billah ba a ce ba wa shahadatu allah ilaha illallah babu wawul adaf sai zaman al'imanu billah shahadati allah ilaha illallah ya zama na badal ne gami da al'imanu billah badal zan mutar da ci a jurumiya يتبع مبدله يعني في تنكيره وفي كذا وفي كذا وأن الإيمان بالله شيني كنا شهادة الله إله إلا شيء يسا الإيمان كن كغنش لو سليكسا شهادة ما دو سليكسا كنا إيمان شيني شهادة الله إله إلا هو حديثنا دبو دير دلي أكو دغميا ترى ترى الإمام حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافي أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري yace haddasana ubaidullahi ibn abdullahi ibn utbah ibn mas'ud anna abu hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah Allah ya rada shi yake cewa lamma tufi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu wa kana abubakar radiyallahu anhu abubakar ya kasance ma'ana ya kasance shine halifa wa kafara man kafara min al-arab wanda ya kahurce cikin laraba suka kahurce fa qala umar sai umar yake cewa radiyallahu anhu kaifa tuqatilun nasa ya kake yakan mutane kaga nan gurin da kamata a ce wa kana abubakar wa kana abubakar radiyallahu anhu to ina khabar in kana in wa kana abubakar khalifatan da kamata a ce abubakar kasance khalifa to kana kamar yadda ibn malik ya nuna da nakisa da tamma in tamma ce kawai za a faɗi abin ba sai an kawo khabar in ta ba kawai ya kasance ba ta buƙatar wannan nakisa ce take buƙatar mafa'ulun bihi su bai cika ta ta zama ta ba da ma'ana وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila nasa an umarce ni in yaki mutane sai sun shaida annasa nan kahurai hatta ya qulu la ilaha illallah sun ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah faman qalaha duk wanda ya faɗe ta faƙar a sama minni malahu ya kiyaye dukiyar shi gare ni wa nafsahu da kanshi illa bi haqqihi sai da haƙƙin shi wa hisabuhu ala Allah hisabun shi ya tabbata ga Allah dukkan su hadisi ne sanannu wanda galibin su mun wuce su hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu daidai faƙala sai ce wallahi la uqatilan na man farraka baina salati wa zakka yace wallahi zan yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka fa inna zakata haqqul mal saboda ita zakka dukiya ce ta haƙƙi ne na dukiya yace wallahi law mana uni anaka wallahi da sun hana ni karamar yar taguwa kanu aduna hawa ruwa ce akai iqalan da baibayi na taguwa kanu yi abdunaha wadda suke bada ta ila rasulullah sallallahu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam laqata laqatal tuhum ala man iha sai na yake su akan hanawa tunda yanzu sun fasa qala umar sai umar yake cewa radiyallahu anhu fa wallahi ma huwa illa an qad sharaha Allah sadra abubakar yace wallahi sai Allah ya bude kirjin Abubakar radiyallahu anhu fa arabtu annahu alhaq sai na san abin da yake faɗa shine gaskiya fahimta shi ma'ana ita ce gaskiya ita ce daidai na irin wannan mawaqif ne ya tabayyanu fadlu Abubakar ala Umar radiyallahu anhu farala Abubakar take da fifikon shi yake bayyana akan Umar Allah rada su gaba daya wannan sune hadisai guda nawa ne ya kawo duka cikin babu da gomiya tara da biyar guda shidda ne ko shidda ne yana ga wanda aka lissafa guda shidda ne kala dara kudini zan mu bi su ɗaya bayan ɗaya da bayanin sharhin su dara kudini yake cewa yuqalu ana cewa inna shu'ba wahima fi ismi ibn usman ibn mawha fa sammahu muhammadan nan da bukhari ya mana bayani cikin wani rawi a nan gurin ga inda can ake cewa kala abu abdullah aka sha an ya kuna muhammadin gayar mahafuz ina jin tsoron ya zamana muhammad a cikin wannan hadisin ba mahafuz ba ne ba kuskure ne inna ma huwa amurka wa amur ne to a nan gurin ana cewa shu'uba shine ya yi kuskure cikin ambatan sunan ibn usman ibn mawhaw ya ambace shi muhammadu wa inna ma huwa amr ibn usman shi amr ibn usman ne in ji dara kudini wal hadisu mahfuz anhu hadisin mahfuz ne a gare shi haddasa bihi an yi haibin alƙaɗan ay hayar qaddan daga gare shi hayar qaddan ya rawaito shi da Ahmad bin Ubay da jama'a da dama daga Amr bin Usman haka dara kudin ya bayyana cikin ilal kin shi al ilal wa ma'rifatir rijal na dara kudin rahimahullahu ta'ala kaga anan gurin zaka gane fa'ida ta ilimin ilalul hadisi da kuma ina ake zuba maudu'in shi Allah mushi rahama nan shu'uba Allah ji kan shi shu'uba shine wanda ya kasance jagora a cikin ilimin hadisi jabulun min aljibal jabulun fil hibs in an zo ba sika ko sabatun ko kaza ba jabalun ne fil hibs wanda ganin shi cikin sanadi an kare bincike kamar shi kamar malik wanda kana gansa cikin sanadin hadisi ka tashi daga binciken cewa yana da inganci ko mai rauni ne ko kaza kawai duk wanda ka ga hadisin sanadin da shu'uba a ciki kawai hadisi ne sahihi babu zancen bincike an warkar da kai da wahala to duk da wannan matsayin nashi da girman shi ga kuskuren shi to shine amfanin ilimin ilalul hadis bincike albahasu ma albahasu ana awhamu siqat bincike gami da kurakuran siqat tabbatattun malamai ne amintattu ma da ce wadda muna yin ta da yan master di ilalul hadis to matukar mace yana bibiya dama kullun ka can ka karanta ka'idodin in kana karatun littattafai kuma sai zamana yana bayyano maka abubuwan a hili maƙalar kalabazi kalabazi da jayyani suke cewa da wasu su homin ma udda ala shu'ba annahu wa hima fi wannan ɗaya ne daga cikin abin da ake lissafa ma shu'ba Allah ji kanshi yayi kuskure muslim ya hudo shi daga muhammad ibn numayr daga baban shi daga amr ibn usman wa nabbaha alayhi fi kitabi shuyukh shu'ba ya faɗakar da mu a cikin littafin da ya sa ma suna malaman shu'ba bukhari cikin kitabul adab shi ma haka ya kawo ce huwa aqrabu ila sawabi shine kusa da daidai cewa Muhammad ibn Amr Muhammad ibn Amr ne ba wannan ibn Amr ne ba Muhammad ba kamar yadda Shu'ba ya kawo a wajen Muslim daga Muhammad ibn Hatim daga Abdurrahman ibn Bishr shi ma ce haddasana Shu'ba haddasana Muhammad ibn Usman wa Abuhu Usman kaga anan sahihi Muslim a wata ruwaya Shu'ba shi kanshi ya ce haddasana Muhammad ibn Usman wa Abuhu Usman nan gurin sai bayyana wancan kuskuren da Bukhari yake bayyana a takaice dai shine wannan kuskuren da Bukhari yake nihi yake nihin bayyana mana kuma wannan yake nuna mana cewa a cikin baban ilimi kamar yadda malik yake cewa waye isai kubuta daga wahami da kuskure babu shi Allah ne da manzon shi kawai ma'asumai wanda ba a samun kurakure cikin maganar su amma kamar su uba wanda sune gimshiki a cikin ilimin hadisi shi yasa ma makiya Allah kamar mustashriqun yahudawa da wannan zasu ta sukan su Abu Huraira su Shu'ba su Malik da sauransu saboda sune jigon ana girgiza su an yadda su shikenan ilimin hadisin ya wargaje su ne jigon ilimin hadisi za ta karar zalika idan ya tabbata wannan fa zakata fardu furdu zaka an farranta ta da nasin qur'ani da hadisan ma'aiki alayhi salatu shine bukhari yake so ya bayyana babu ujubu zakati wa qaulullahi ta'ala aqimus salata wa atuz zakah ya ambaci jumla daga cikin hadisai da kuma ijma'in al'umma akai kuma ita ce rukuni na uku daga cikin rukunan musulunci guda biyar da annabi sau ce cewa bunil islamu ala khamsin shahararren hadisi su ne gimshikan shi wanda da su musulunci yake tsayuwa duk wanda yayi musun ɗaya daga ciki kahuri ne yace wa gani shi yasa siddiq ya fahimci wannan saboda sun yi musun zakka shi yasa yace dole ya yake su makanat ridda anwa ridda ta kasance wannan wanda suka yi ridda ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya su ma suna da shubhasu nan duk wanda zai kawo wani batan shi yana da shubuha sai dai ta zama ba hujja bace a wajen malamai shubuha dama da hujja suna kama da juna ba mai rarrabe su yi malamai to nan gurin sun kawo shubuha su cewa ai Allah ce ma annabin shi ta khuz min amwalihim ka amshi zakka khuz sadaqatan min amwalihim Allah da annabi yake kenan duk wanda ba annabi ba da shi ba ake ma khidabi ban mu bashi zakkan mu annabi shi Allah umarna ce ai amshi zakkan mu kenan tunda babu shi kawai zakka ta sare ban mu bada daga nan gurin suka kahurta ma suka bar musulunci to yace rudda sai ta kasance yan rudda ne wannan suke cewa ba su bada yace yan rudda sun kasance nau'i nau'i ne akwai nau'in da sun yi rudda akan abin da sai kasance na bautar gumki suka koma suka yi imani da musaila matalka ba za suka kaura ma suka kora yamama a wajen shi shine annabinsu wasu kuma suka hana zakka suka ce ma raja'ana an dinina walakin shahana ala amwalina ba mu koma addinin mu ba sai dai kawai dan kwabro da rawwa gami da dukiyar mu abubakar sai ga dukkan su guda biyun kafirai ne duk matsayin sa da wanda inkarin zakat da wanda ya ce ya koma bautar gumkin duk tahiyar sa daya kuma dukkan sahabbai gaba ɗaya suka yi muwafaka da shi akan cewa a yaƙe su sai umar ya saba mashi sannan shi ma gaskiya ta bayyana gare shi ya koma abubakar ya kamo matansu da dukiyarsu da ya yaƙe su istihadi ne da gare shi yayin da umar ya hau shugabanci ya ga cewa bari a maida musu yaransa da kuma matansu zuwa ga danginsa aka maida musu wa fadahum abdulaka sabilahum ya amshi hansarsu ya sake su aka maida su kuma wannan a zaman sahabbai dukkansu suna nan kaga wannan yake nuna maka me kyakkyawan shugabanci da ilimin sahabbai da kuma yadda ya kamata a tahiyar da shugabanci kaga shi umar wazirai ne na abubakar amma shi ga fahimtar shi bai da ikon ya ɗabbaƙa ta kawai ido zai sa abinda shugaba ya shi za a ba a sallama shai da lokacin mulkin shi ya kuma shi ya zartar da abin da yake gani ita ce fahimtar shi na a maida musu ɗiyansu da kazaƙinsu su hanshe su a wajen sahabbai ba wanda ya mushi inkari والذين رد منهم عمر لم يأبى أحد منهم إلى الإسلام وأزر أبا بكر اجتهادا وصوب رأيه كما يكي غن أبو بكر دي دي يتند اجتهاد شيء وقال بعضهم وسسكة أبو بكر ياي hukunci cikin ‘yan ridda bisabai da cewa ya kamo su a maida su bayi a kwace dukiyarsu yasa su kama wanda sun warware musuluncin su ne wa haka mafihim umar umar kwai hukuncin ya musu hukunci hukuncin masu ridda masu radda ku ba a kame bayansu ba a kame wannan kinsu yaransu ya maida musu matansa da yaransu ƙanana daga bauta ya maida su zuwa ga abin ga insu zuwa ga zuriyarsu yan uwansa can gurin wanda aka amso su to akan wannan ne aka fuqaha suka tahi kuma haka rabi'a malamin malik da ibnu maji shuna da ibnu alqasim da yan malikiya ne asbagu haka ya tahi shi ma zuwa ga irin abin da abubakar yake gani cewa yan wannan mutane matsayinsu matsayin wanda ya warware musulunci ne tawilu abubakar basir min qawlihi tawilin abubakar shi kuma ya dauko shi ne daga fadar Allah cikin kafirai ce fa in qamu fa in tabu idan sun tuba a qamu salata suka tsaye da sallah wa atu zakata suka bada zakka fa khallu sabilahum ku shaha musu lahiya kenan sai gurin sai yace fa ja'ala man lam yatazun zalika kulluhu kafiran yahillu damuhu wa maluhu wa ahlu sai ya sanya duk wanda bai lazumci wannan abubuwan da Allah ya zano ba kahuri ne ya halitta da jinin shi da dukiyar shi da iyalan shi shi yasa ya ce wallahi zan yaki duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka qala daudi daudi shar yake cewa qal abu huraira yake cewa wallahi allazi la ilaha illa huwa laula abubakar ma ubidallah yace ina rantsuwa da Allah dan ba Allah ya kadarta abubakar da ba za a bauta ma Allah ba wannan yan riddak ba wai dan cewa yan tsirarin nan da suka koma suka koma wajen musailama suka suka ce sun ma wasa musulunci yan kadan ba su cutar da jama'a sahabbai da sauran jama'a ko barinsu aka yi suka tafi amma abin da ya kalla maslaha in an bar su wasu ma huta zasi wasu ma huta zasi tsaye zamanin musuluncin ana ta amaida shi kayan wasa he taushe wannan kofa kila lahu shi yasa abubakar ya ce na rantse da Allah dan ba shi wada ba abota ma Allah ba da duk kafirce ya su masu raunin imani yace itaqillaha ya abubakar ya aba hurairah kaji tsoron Allah ya aba hurairah aka ce mishi yamme mai taran tsuwar shi abu huraira ma'ana da ya ce na rantse da Allah don ba abubakar wada ba abota ma Allah ba sai wasu ka ce maka ji tsoron Allah abubakar ne ka ce matsayin shi kaza sai ya ce yayin da annabi sallallahu alaihi ya rasu ƙauyawa suka yi ridda mutane masu kwaɗai suka tsaya a cikin madina sahabbai suka so akan su tsare shi ga jeshin usama kuma su kame game da wanda ya hana zakka sai ya ce wallahi lam yattabi'uni ahadun la jahatuhum bi nafsi hatta idullahu dinahu aw tanfura safilati yace wallahi da a ce ko ɗaya cikin sahabban inji Abubakar bai yi muwafaka da ni ba ni ɗaya zan huta in je in yake sai dai a kashe ni akan su fashtar da azumin sahaba hina izin a nan gurin niyyar sahabbai kowa niyyar shi ta kullu wa kama Allahu ahlal batil Allah ya rushe yan ƙarya imma aradu gami da abin da suka yi nihi sharri ne suka kitsa su huta wasu ma su biyo su wasu ma su biyo su kuma sai ya fahimci wannan sai ya abun gakin su sai ya gauga ya taushe wannan kofar yace wa haza kulluhu ya shahadu duk wannan yana mana shaida li taqaddum siddiqi fil ilmi wa rusukhihi fihi cewa abubakar yana gaba da kowa bayan annabawa cikin ilimi da kuma tabbatuwar shi cikin ilimi kuma matsayin shi a cikin ilimi da kuma ba musulunci kariya wanda ba wani wanda ya sai je kusa da shi yace baka gani jama'a da dama daga cikin sahabbai sun koma zuwa ga ra'ayin shi cikin yakin yan ridda yace to bai halitta ba ga wani itiba'u witi qalilan duna tabayyun al-haqq lahum sun bi shi ne don sun fahimci gaskiya ba wai taqalidul a'ma bane suka yi ya gamsar da su ne da dalilai da hujjoji wa zalika ba annahu itajjalahum dan ya musu hujja akan cewa zakka el uwar sallah ce kuma ita haƙi ne na dukiya duk wanda yayi musun fariranta to ya kahurta da dan shi da jinin shi da dukiyar shi ba su samu kariya ba kuma ba abin da zai kare shi sai ya cika shari'o'i na musulunci gaba daya shi yasa Umar ma irjin shi ya buɗu ga abin da Abubakar ya abin nan da shi da sauran sahabbai gaba ɗaya suka bi Abubakar radiyallahu anhu ya ce wafil ayar lati zakara al-bukhari dalila ne alal wujub cikin ayar da bukhari ya kawo akwai dalili habbi da suke nuna zakka wajibi ce na farko annahu umira bi itiyani hawal amru lil wujub an umarce shi cewa a bada zakka umarni ko na Allah kan wajibi yake na biyu annahu qanahu annahu qarana bi salatu hiya rukunu sani faqda tasawi an umarce shi an gama ta da sallah a guri daya ita kuma sallah rukunin musulunci ce sai zaman da cewa yake nuna cewa matsayinsa ɗaya shi yasa Allah yake ta gama su guri ɗaya to da wannan ne abubakar ya kafa hujja ya yi dogon nazari kamar yadda aka gabatar ya faɗa ya ba su hujja a nan gurin sai na gaba wa fihi a cikin shi annahu la hukum bi islamil kafir illa bi nubi shahadataini ba a hukunci cewa kahuri ya musulunta sai ya yi furuci da kalmar shahada guda biyu wa inna ba da afil mutalaba bihna abin da yasa aka fara nema da su mutun yayi kalmar shahada sannan yace saboda su ne asali duk wani reshe da zai biyo ba bai ingantuwa sai da imani in ya tabbata sai imani aqida ta tabbatar da an yi so wani aiki zai zo ya zama karbabbe awwal ma yajibu alal mukallaf tasihu imani summa ma'rifatu ma yusulu bi farada aini ka akami salatu wa kaza wa kaza dukkan sai da yace farkon abin da zai yi gyara imanin shi da ya gyara tauhidin shi da nan ne sauran abubuwa za su taho ya ce faman kana minhum gayar muwahidun ala tahaqi duk wanda kasance ba mai tauhidi bane a tabbas kamar ba nasare za a neme shi akan cewa yayi kalma shahada yayi imani wahidatun min shahadataini ɗaya za a neme shi cikin shahadun guda biyu wahidatun min shahadataini wa amma yahudu amma su yahuda fa bil jam'i ba qarrabihi min at-tauhid wal iqrar wa bir risala wa ahli al-yaman kanu yahud mutanen yahud yaman yahudawa ne saboda ishaqa da wansu ne tikar an taba'an tahawwada وتبعه على ذلك قوم فأعلمه ونبه صلى الله عليه وسلم على أنهم أهل كتاب لكسرة حججهم نن يا فدكر da shi cewa wannan mutane da suka je wajen su ya kai mu'az mutane ne ahlul kitab suna da masana ne ba jahilai bane ma'ana ka tanadi abin da ka tanada na hujjoji da dalilai sun iya mujadala sun iya jayayya kuma ba jahilai bane wannan yake nuna mai da'i mai da'awa mai karantaswa ya san suwaye a gaban shi san hidabin da ya dace ya musu wani khidabin da zai ma wasu in yamma wasu shi kahurta zasu wani khidabin da zai ma wasu wasu in yan musu tsariya zasu yi su watsa su ga cewa ba addini bane to shine yasa annabi ya mushi shunhuda cewa innaka ta'ati qauman min ahlil kitab wanda zaka je wajen su wajen da'awa ahlul kitab ne saboda da'awa ta ahlul kitab daban mulhidai daban nasaru daban mushrikai daban kowanne da hanyoyin qur'ani ko ya kiyaye duk inda kaga zai zaga ana wajaha khidabi ga duk wanda ya san usulubin daga jin kalmomin da Allah yake ambatawa cikin ayoyi zai fahimci cewa wannan aya kawai da suwana ne ake ko mushrikai ko yahudawa ko nasaru Allah ya kiyaye wannan cikin Qur'ani duka zai kasance kowa ya bashi usulubin da ya dace in mummune ne zai wajahantar da khidabi zuwa gare su daga jin kalmomin da harufan da Allah ya amfani da su zaka san cewa wannan da mummune ne ake ba yahuda ba ko kafirai ko makamantansu wannan shine usulubi na da'awa saboda za a samu najahi a ciki in an kiyaye shi wa fihi a cikin wannan hadisin anna zakatu tadfa'ul muslim tadfa'ul muslimina zakka ana bada ta ne ga musulmi kadai ba a hudda zakka akai ma talakawan kafirai khilafan li abi hanifa sabanin abu hanifa dan saboda ya tahi wasu sun tahi akan cewa dukkan malamai na fiqh sun tahi akan cewa dalilin wannan hadisin annabi cewa fataraddu ala fuqara'ihim a maida ta zuwa talakawan su talakawan su wa talakawan musulmai saboda ba an dauka ba a ba talakan kahuri jauhari yake cewa sun yi ijma'i akan cewa ba a ba zakka ta dukiya ba a ɗauka a ba kahuri ko kuma ushiri na ƙasa da ake hudda da sauran dogon bayani suka kawo wa fihi a ciki annal midan la zakata alai wanda ake bi bashi mai tila da bashi babu zakka a kan shi li annahu qasamahu qismain dan ya kasa shi kashi guda biyu ita ce magana Abu Hanifa sabanin al-Imam Shafi'i cikin mafirin jayin magana shi amma bashi abinda zai hana zakka ta kuɗi ba wai ta shanu ban adabin ka bashi ko miliyan dubu ce amma kana da shanu sun kai zakka hudda zakai kana da hatsi kayi noma ya kai zakka hudda zakai wannan ana zancen zakka kuɗi baka hudda ta matukar kana da bashi wa fihi a ciki ana sai dai in an hudda bashin naka dai nisabi yayi saura ko kana da wata haja mun gani duka arsala ko kana da wata haja wadda za a barta a matsayin bashin in yaso kuma kuɗinka a kalle su a matsayin naka ne fihi anna haddu ma bainal gani wal faqir ma yajibu fihi zakka bambanci tsakanin talaka da mai kuɗi shine dukiyar ta kai inda za a bada zakka ta kai inda za a bada zakka kamar yanzu ana cewa sefa ya kai miliyan biyar da wasu 'yan kai kenan za a bambance tsakanin talaka mai kuɗi wanda ya mallaki miliyan biyar da wani abu a musulunci ma'ana wa ala haza takari takunu fil hadisi za'ida akan wannan ne yake cewa faimani kadimi sa kahun makin cikin hadisi ya ta kasance za'ida ce ma'ana nan da yace arabun malahu malahu arabun a nan gurin ai mun ga cewa makin za'ida ce wajen fassara kawai lahu arabun ake ne yana da babbar bukata kamar yadda Allah yake cewa cikin suratul ne fa bima naqadhim misaqahum yani fa bi naqadhim misaqahum makin ya ta zamana a tafsiri ba ta shigowa cikin ma'ana da yace ta abudullahi ka bauta ma Allah har zuwa karshe bai ambaci ba hajji nan bai ambaci ba azumi kuma aka ce in ya kiyaye su zai shiga aljanna cikin shi akwai abin da ya gabata na hadisin mu'az ba a ambaci jihadi ba saboda ba a farranta shi ba a lokacin to su ma annan ba a farranta su ba dan haji ai mun ga sora ma shekara ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam bar duniya ne aka aka farranta ta kenan nan gurin ba an bace ta tunda ba a farranta ta ba abu na gaba wa amma qauluhu amma hada shi mun gani shubha wannan shubhar da suka kawo su cewa annabi ai shi aka ce ma ka amshi zakka daga daga wajen su ba sauran wasu wannan ba ko halifan shi ko wani bai da incin ya amshi zakkan mu ita ce shubhasu wa amma qawluhu ta'ala amma fadar shi Allah madaukin sarki yace khuz min amwalihim sadaqatan ma'ana khuz sadaqatan min amwalihim ka amshi zakka daga cikin dukiyarsu ce fala shakka babu maka shakku an al-khitabu ala anha ala anha shi khitabi in za a wajaha shi cikin qur'ani akan kala kala yake hawa hawa ne mataki mataki ne ya ce amun akwai khidabi am wanda ya gama kowa da kowa ba wanda ya isa ya fita daga ciki ya ce iza kumtum ila salati idan kun tashi zuwa ga sallah nan da kowa da kowa ne ba wanda ya fita haka kutiba alaikum siyamu nan shi ma kowa da kowa ne kenan khidabi ne am wa khas kuma akwai khidabi khas wanda kai wanda da annabi shi kadai ake ba mai shiga da Allah ya far ƙara mushi kiyamul laili wannan sallolin dare yace nafila tallaka nafila ne ƙari ne dadi ne a gare ka kan sauran farilla haka Allah ya ce khalisa tallaka min dunil mu'minin nan kaga ya bayyana cewa kyarala khasun bihi ba wanda zai shigo wa muwajahatu wal wasa wal umma fihi sawa da fuskanta shi annabi alaihi salatu wassalam da kuma al'umma duk ɗaya ne huwa wal umma sawa ka kaulihi kamar haɗar Allah yake ce aqimi salata li duluki shams kenan kaga in wancan kuka ce saboda hidabin da aya ta zo cewa huzmin amwalihim annabi aka fuskanta da magana to ga wani mana an ce mishi aqimi salata li duluki shams kenan nan ma shi ɗaya zai yi sallah banda ku fa iza qara'ata alquran nan ma da annabi ake hidab ne khasun bihi wal murad bi wa tadkhulu bihi ummatu wa iza kunta fihim fa aqamta lahum as-salat nan gurin da annabi ake halifa ma da zai biyo ba har shi ya shiga ciki da liman kin da wanda ake tare haka nan khuzmin amwalihim sadaqatan ita ma da shi ake amma su duka ake magana yace wal fa'ida fi muwajahati fi hadha al-khitab annahu huwa da'i ila Allah abin da yasa aka fuskantar da magana zuwa gare shi a cikin cewa ka amshi zakka daga dukiyarsu saboda shine mai kira zuwa ga Allah na bab- na gaba gaba wa nubinu anhu murama arada shi yake bayyana abin da Allah yake nihi yace faqaddama sumahu fil khitab sai aka gabatar da za- sunan shi a cikin zancen li yakunu sulukul umma fi shara'i ala hasabu ma bayyanahu lahum dan ana so a nuna maka cewa halayenku da yanayinku ya kamata ya tafi akan yadda annabi ya shari'a mana ya bayyana mana shi yasa aka wajjaha zancen zuwa gare shi khasatan amma ha- wanda suka zo bayan shi sun shiga ciki akan wannan ne Allah yake cewa ya ahu annabi idza tallaqtum nisa fa talliquhunna li iddatihinna ya kai wannan annabi kuma ya ce idza tallaqtum nisa in kun saki mata da sai a ce idza tallaqtan nisa in ka saki mata amma an ce ya ayyuhan nabi shi daya kuma ka ce za dallaktu man nisa dan mu yi koyi da shi cikin abubuwan da za a faɗa wa amma tadhir wa tazkiya amma tsarkakewa da suka ce da tazkiya da tsarkakewa ta zuccin da yi musu addu'a ta wajen imami lihi sahibu sadaka ga wanda bai da wanda ya bada zakka wannan yana nan har abada me yasa tunda cewa suka ya Allah ta tutahhiruhum tuzakihim biha in ka amshi zakka ya ma'aikin Allah zaka tsarkake su kuma ka tsarkake tsarki na zuci da ita suka ce kai in muka baka ka tsarkake mu baka tsarkake mu addu'a ka ba ta zama ɗaya da ta annabi ba kirka wannan hujjoji shubuhoyin su ne da suke yi yace yustahabbu lil ai um annabi ma mustahabbi ne yace to liman kin ma da zai zo ba in ya amshi zakka ana so ya ma wanda ya bada zakka addu'a ta alkhairi da albarka cikin duke shi kenan wannan hamma sauran sun shiga a ciki wa fihi dalilun a ciki akwai dalili anna haulun nitaji haulul ummahat cewa shekarun uwayen dabbobi diyan dabbobi shekarun uwayen ake dibi daga uwayen sun shekara ba an ce ba ai wadda har wadda aka aiwa jiya in sa iya zo har ita zai sa walau kana yafrul laha bi haul yujadu sabil ila akhzul anaqi wa ijabu zak da kai ce walau mana uni anaqan da sun hana mana al anaq al anaq ita ce yar karama da wadda sabuwar aihuwa kenan da ita ma suka hana kenan hujja ce cewa har ita ake lissafawa a cikin abin nan cikin ba da zakka nan da yace wa tasilu rahima ka sadar da zumunci al-imamu nawawi yake cewa rahimahullah a sharhin muslim ma'anar shi shine ka kyautata zuwa ga makusantanka wanda kana da zumunci tare da su da abin da ya sauka kare ka daidai halinka da halinsu kuma na ciyatarwa ko kuma na sallama ko na ziyara ko na biyayya ko wani wannan an keɓanci wannan ɗabi'a cikin sauran ɗabi'u na musulunci da yawa kaga musulunci yana da ɗabi'u da yawa amma wannan mutumin aka ƙara ɗora wa cewa tasilu rahima ka sadar da zumunci halin shi annabi ya kalla kasancewar yana da wasu dangin da ya kamata ya sadar da zumuncinsa annabi duk wanda ya mishi tambaya yana duba da halin sa'il halin wanda ya tambaya da kuma halin da ake ciki wa ka annahu la hasulu rahimu kamar dai an fahimci cewa mutum ne wanda bai kula da sadar da zumunci ba sai aka mishi tambihi akan shi shine fa'ida aka ambace shi kadai sauran ayyukan ba a ambace su ba wannan a ciki al-Imam al-Qurtubi al-Maliki yake cewa cikin wannan hadisi yana nihin hadisin Dalha cikin kissa wancan ba kauye da ya juya yake cewa ba zan ƙara ba akan wannan har annabi yake cewa mai so ya ga dan aljanna gashi nan gurin ya kalli wancan mutum Qurtubi yace dalala ne wadiha akan cewa ya halitta mutum yake yin nafiloli ya takaita a farallai sai dai kawai faralashi ya bari saboda gashi wannan mutum ai bai ce ba ta ma yi da ya rantsuwa ma ce bai a ƙara komai ba a bisa annan amma kuma annabi sallallahu ya ce dan aljanna ne yace sai dai idan mutum ya dawwama akan barin nafilfilu da sunnoni arrawatib cikin sallah da makamantansu to zai zama na ƙasa cikin addinin shi in ya bar su dan renawa da kin su to wannan zai zama na fasikanci ne idan wa'idi ya taho ce amma ragiba an sunnati fa laysa minni sahabbai sun kasance da wanda suka biyo bayansa suna lazumta akan sunnoni yadda suke lazumta farillai ba su bambance yatsa wajen ribatan ladan su tsakanin farilla da abun nan malaman fiqh sun buƙaci bambancewa ne da rarrabiya don bayanin martaba abun da za su ce sallar azhar farilla ce sunanin rawatib na bayanta sunnoni nafila ce sallar wutiri wannan ce mai ƙarfi sunna ce mu'akkada duka dan a san kowanne matsayin su ba ana nihin ba a buɗa maka kohar ta sahulanci cewa a tunda nafila ce ai banni ba wannan suke nihi ba yace wa tarkuwa idan mutum yana barinta wadda zai wajibci uquba dan farilla in ka barta in aka bambance tsakanin farilla da sunna to farilla ita in ka barta akwai wata uquba da take biyo baya kenan dole ne malaman fiqh su bambance su yace wala Allah sabu hazil kiskanu hadisi ahadin bil islam yasa sababa tana yiwa wannan mutanen da ke cikin wannan magana da aka yi sabbin musulunta ne in sun aikata abin da yake bisa kansu kawai in annabi in ya zano musu diyawa har na filfilu haka za ya zano abin zai musu nauyi sai tsaya kawai akan farillai wannan duka yana nuna mana hikima da hazaka ta mai da'awa duk wanda ya shiga da'awa aiki ne ba karami ba wanda ya shige shi ba tare da sanin shi ba ba tare da sanin ya kamata ba zai ta rusa musuluncin madadin jayo al'umma ciki zai ta kore su madadin jayo su a ciki yasa a guraren da aka ci gaba cikin kulliyoyi adda koyar da kulliyatul da'awa kulliya ce kawai ta karantar da mutum yadda ake da'awa ba haka ba mutum ya zo ya sa kan shi da ka ya taho gidan radiyo ya ta watsa jama'a ya ta kawo gara'ib wanda watsa jama'a zai yi ba kirayo su zuwa ga musuluncin ba hatan sharhat sudurahum lil fahami wal hirsu ala tahsili yanzu anan gurin misali ɗaya zan mu bada misali ɗaya ɗaya yanzu wanda suke da'awa yan uwa ahli sunna wanda suke bayyana komi har wanda ma bai shahi ba awamun nasu su ji ku duba ku ga abin da ya sabbaba wannan kin wannan mai kala katan ya samu hujja yake ta suka ya kawo hadisan asali dan hadisan an watsa su cikin awamun na sai ya fake da su na hadisi gashi a muslim gashi a sunan abi daud annan nabi sallallahu alaihi wasallam atasu ba ta qaumin fa bala qa'iman annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho zuwa ga wani guri jibji na mutane yayi hutsari a tsaye wannan kaga aka watsa ma awamun nas sai ya zamana shi ya samu hujja ya ce kaga makiya Allah makiya annabi ne gashi abinda suke nasaba ma annabi na kaskanci na kaza yana neman a warware mishi wannan hadisin shi kuma in ka koma cikin sauran ruwayoyi zaka ga kyarara aka ce wa inna ma fa'ala zalika limaradin kana bi ma'adabihi ya aikata haka ne saboda akwai cuta akwai kurji a nan kin shi akwai makaryar gwiwa shi ba zai iya duka ba dole ta kama cikin darura yi shi a haka to amma da busan wance ziyada ba sun bayyana ma al'umma wannan kawai za su faɗa abin da zai ja musu zagi da tsinuwa kaɗai kuma alhaliko irin wannan sunnoni wanda an taho ba a faɗin ma awamun nas kamar yana cikin ɗalibai ne kowa san abin da yake sai mu faɗe shi mu yi taujihi mu kawo maganganun malamai a ko kuma wanda suka ce a cikin malamai wanda suka ce annabi da ya taho wannan gurin ya ga gurin da kwai kazamta in ya ce duka zai tashi ya kwashi kazamta ɗanya ɗanya kazamta da za ta ɓata mishi jiki wanda ko ko kai yau aka ga wannan dole haka na zaka wajibi ne ma wajibi ne ma ga guri nan da kwalalo da kazamta kuma ba inda zaka yi bawalin sai nan kana dukawa rigar zata kwaso kazamta kenan kaga ba zancen a ce ka duka nan guri to kaga wannan duka shine taujihat inda malamai suke yi da ma cikin wata ruwayoyi wanda ya zo to amma jahili daga ya ji ka faɗi wannan kalma kawai ka zo da kalma shani'a bai tsaya ma ji sauran bayanin bai tsaya ma ji sauran ƙarin taujihat din shi yasa irin abubuwan da su jayo za su jayo kore jama'a sun hi karhin awamun nas sahabin annabi ne yace haddisun nas bima ya'rifu atuhibbuna an yukazzibu Allah wa rasulahu ku rika ba mutane ilimi daidai fahimtar su so kuke yi ku rika kore jama'a su karyata Allah da manzon shi kaga nan gurin wanda da sahihi muslim din da bukhari duka in ya gama kurma musu zagi yace sun kawo ne dan cin mutuncin annabi jahili haka zai ce ya yarda haka ne tun daga abin da aka nasaba ma annabi ko inna abi wa abaka finnar shi ma watsa ma awamun nas a watsa ma jahilai sai zama na sababin rusa da awa ne ba sababin mu duba mu ga babban abin da zai zama hujja zai zama na abin wa'azi annabin Allah alaihi salatu wassalam farkon da awa a cikin Ka'aba gumki 360 Umar yana ta zahin kai yana cewa mu rushe su mu karere ya su annabi yake hana shi bar su yana dawafi annabin Allah cikin Ka'aba da gumki 360 me yasa ya bar su maslaha ta da'awa ba ta bada ba yanzu a bayyana karere su a watsa su sai imani ya bayyana sai ilimi ya tabbata kenan kaga irin wannan su ne wanda mutum bai fahimce su ba a da'awa zai ta kokarin cewa kawai mu bayyana sunna kowane hali ake mu bayyana sunna ai dai kuma ka bayyana ta kana ta kore jama'a ai ka tsaya kai daya a ciki in jahilai ne kana ta kore su kana ta kore sai ka tsaya kai daya me yasa saboda rishin abin nan iktisabin hikima a cikin da'awar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu takmil yace fi awwal fi fard zakat fa zahaba malamai sun yi bayani kan wace shekara aka farranta zakka a wace shekara ne aka farranta zakka a nan gurin shine suka ce mafi yawancin sun tafi cewa an farranta ta ne bayan hijira wasu suka ce a shekara ta bi bayan hijira kahin a farranta ramadan ya yi nuni ga wannan cikin babu siyar daga cikin littafin rauda ibn al-asir ya tabbatar cikin at-tarikh bi anna zalika fi tasi'a wannan a shekara ta tara ne amma akwai nazari cikin magana shi akwai rauni a cikin ta yace saboda hadisin da babu bin sa'alaba da hadisin wafd abdul qais da hadisai da dama an ambaci zakka hakanan amma abi muawiya wannan abi sufyan tare da hirakar da zancen shi shi ma a shekara ta bakwai ne kuma ciki ya ce ya amurna bi zakati yana umartan mu da zakka yake nuna ba shekara ta tara bace ga a ta bakwai an yi wannan zancen sai hirakar suna ambata ambata a mishi zakka da dogon bayani da tantance shekarun da aka bayyana ta nan zan mu takaita yana ga abin da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mu dokin sarki ya mana gafara gaba zan mu tashi babu na biyu yawa ina ga ba da damar mu karanto karanto fa'ida cikin littafin wannan namu صفحات من أخبار الأنبياء والعلماء والأولياء والحكماء في الصبر على الزوجات والحلم عليهن shine asalin sunan littafin yau a safaha ta wannan zan mu tashi ta hamsin da takwas ta hamsin da takwas zai ce wa minhum daga cikinsu sahibu kasiratul burda malamu ma abucin kasira ta alburda shi ma yana daga cikinsa da mamu busairi rahimahullahu ta'ala mai alburda shi ma yana daga cikin wanda Allah ya jarabta da matansu kala yake cewa ya shku zawjatuhul walud yana kir yana kai kuka da jaje game da matar shi mai yawan aihuwa allati kanatu ayibuhu bil faqr wa shayb wanda ta kasance zai bayyana duk wata shidda take aihuwa duk wata shidda take aihuwa wanda kuma isa tana ta aibata shi da talauci da kuma hurhura mai matsarrahu li madahi zawi sulda wanda wannan shine sababin da ya ingiza busairi zuwa ga waƙe ga sarakuna waljaye da masu darja ɗalaban linawalihim don saboda neman kyautarsu wasu tijida aliyabayahim don kuma nemo abin da za su ba shi asali waƙe-waƙen shi ke mawaƙi ne kawai me ya tura shi ga waƙe na sarakuna da abin nan matar shi da take ta aibata shi da talauci shi kai shi ga waƙa ya karkata waƙen shi ya koma ga waƙa sarakai yake cewa a cikin wata waƙa da yayi yake cewa wa baliyati irsun bulitu bi maktiha wal ba'al mamqutun bi ghairi qiyami جعلت بإفلاسي وشيبي هجة هجة يتي إذا صرت لا خلفا ولا قدام ولا قدام يتي بلغت من الكبر الأتي وتنكست في الخلق وهي سبية الأرهام إذا زرتها في العام يوما أنجبت أتلي ست أشهر بغلامي أو هذا الأولاد جاءت كلها من فئل شيخ ليس بالقوام نعم جبو سيرين من البردة أنا واكي غميدا جاجي شأن ما تشي ya ce wa bali ya ci babban musiba ta irsun bilitu biha mace da Allah ya jarrabe ni da ita bi makati ha da kin kina da take wal ba'al mamqutun shi miji abin ki ne bi gairi kiyamun inda ya bai tsayuwa akan haƙƙin matar shi matukar da ciyatarwa da tafatarwa bai tsayuwa da su bai sabke su to zai sa tsana da ki a tsakanin su shi ya sabbaba mishi wannan nace ja'arat bi iflasi wa shibi hujjatan ta sanya da talauci na da hurhurar da ke kaina hujja ce na kyamata da kina iza sirtu la khalfi wa qudami idan na tahi batta gabana batta bayana yace balagat min al-kibar balagat min al-kibar uti wa nukisa ta kai wajen girman kai ta kai matsayin mai tsaurin kai kuma wa nukisa ta juya sha'anin ta fil khalqi wajen halitta wa hiya sabiyatul arham kuma ita ce uwar yara ita ce mai wannan ma'aifa cike da yara iza zurtu hafil am yawman anjabat idan a wuni ɗaya zaka sadu da ita to ta dauki ciki wa a tasbisi ta ce ashirin bi gulama a wata shidda take aihuwa take kawo yaro duk wata shidda take aihuwa ya ce a wahazihil al'adu ja'at kulluha ya ce shin wannan yaran dukkansa sun zo ne min fi'ir shekhin da aikin tsoho laisa bil qawwam wanda bai tsayuwa ma da haƙƙin mata shi wa azunnu annahum li wannan ba wai da gangan yake ba saboda babu ne ya ce wa azunnu annahum li uzmu baliyati ina tunanin sun zo ne saboda girman a jarraba ni hamalat ibn la shakka fil ahlami ta dauke su ne kuma wannan babu shakku akan mahalkin da nake jarabta ace ta Allah ga talauci mai tsanani har tana kyamata saboda shi kuma gashi duk wata shidda take aihuwa yace aw kullu ma hamalat bihi hamaltu bihi yace aw kullu ma halumat bihi amurtu bihi yace duk lokacin da nayi juri da ita hamultu bihi sai ta dau ciki yace malli bi annan nasu gairun yami me ya same ni mutane ba tare da cikin barci suke ba ya laita ha kanat amikan aisan kai canta ina ma a ce ta kasance a kiman kai ta kasance a kiman bakarara ce aisan wadda ta kare aihuwa ya ce aulaita ne min jumlatul khuddam ko ina kaito na ma a ce cikin jumlar bayu nake bare wanda ba masu gidaje ba aulaita ne min qabla tazwiji biha ko ina ma a ce da kahin in aure ta law kuntu bi ito halali habi harami hada na sai da halakinta da haramkinta aulaita ni ba'dul lazina araftuhum ko kuma kaitan ina a ce wasu daga cikin wanda na san su min man yuhsinu dinahu bi gulami wanda suke kiyaye addinin su da yaro yace kaifal khalasu milul banina wa minhum yaya za a in samu tsira in huta daga yara kanana daga cikin su qaumun wara wa akharuna am wara'i wa akharuna amami mutanen da wasu a baya na suke wasu a gaba na suke duka wannan wake ne yake mata akan jajen yadda yake zama da ita yace lam yurzaqu rizqul muqimu bi ahlihi shaqawna ay shakau annabi udi wa faqari am wa faqara amami yace lam yurzaqu rizqa ba arzita ni da arziki ba al muqimi bi ahli arzikin wanda zai tsaye da iyalan shi yace shakau anna suna kai kuka zuwa gare mu bu'udi nisan tata wa faƙar makami da kuma talauci da yake tare da shi ya ce faraktuhum ɗalabar da rizki na rabu da su yaran saboda zuwa nemo musu arziki falasar fiye sun ruhun walasti hidami karkatowa ta zuwa wajensu ba zai faranta musu rai ba hakanan hidimar da nake ba ta faranta musu rai ba ya ce man kana misali lil iyali fa innahu ba'alul aramil aw abul aitami duk wanda ya kasance kwatankwaci na ne wajen yara da yan yara ƙanana to shi yana kamar mijin wadda mijinta ya mutu ya bari dama ga nashi kuma an karo mishi wasu kamar haka nan nake amma kuma ni dinna wani ya ce au abu da ko kuma uban yara wanda suke marayu ya ce asibahatu min hamli humumahum ala harmika anni hamilul harami ya ce na wayi gari gami da ɗaukan nauyinsa da bakin cikinsa da damuwarsa da take kewaye da ni akan tsuhata da nake tare da ita ga tsuha kuma ga nauyi na yara ka anni hamilul arham ka haram kamar ka ce nike dore da duk tsohon duniyar nan duka wannan yana jaje akan matar shi da kuma talaucin da Allah ya jarrabe shi da shi busairi mai abin nan mai alburda da muke karanta duk da talaucin kuma abin da yake kukawai da ta kasance ba mai juri ba ce ba mai haƙuri ba ce tana zazzagin shi tana cin mutuncin shi akan wannan sababin